الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ko biyu ko biyu ga watan rabi'in awal shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da ɗaya bayan hijira na wa alaihi salatu wa salam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da talatin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna darasi na sittin da biyu sittin da biyar za mu tashi darasi na sittin da shida wannan littafi mai albarka alwabi fi fiqh sunna wal kitab al aziz na babban malami Dr. Abdulazim Badawi. Muna cikin kitabul hajji inda ba ya koro mana bayanai a baya idan ba ku manta ba muka yi bayani akan wato sunnonin sa'ayi wanda aka ce akwai wato sumbatar rukuni sannan kuma akwai fuskanta alƙibla a kan safa sannan akwai sa'ayi tsakanin wannan alamomin guda biyu wanda suke yayin da mutum zai yi safa da marwa akwai wani alamomi koraye za ga akwai tayin da za a kasa kuma akwai fitila a sama duk yana nuna ma wato alamar gurin sannan kuma a gaya mana cewa mutum zai irin abin da ya aiwata a kan aiwatar a kan safa irin da zai a kan marwa sannan kuma mala ya ci gaba da gaya mana cewa akwai sunnonin fita zuwa musulmina na farko za a yi irani ranar tarbiyya kagan mutum ya zoye wato umararsa ya tube kaya ai daga takwas ga wata kuma zai koma ruwa ya ci gaba da ibada ita ce yau mutarbiya sannan kuma akwai magana da aka yi cewa ana haɗe sallan magaruba da isha da azar da la'asar amina a ranar tarbiya din nan sannan a kwana a nan har rana ta bullo sannan za a yi sallar azar da la'asar a nanira can arba kenan a matsayin kasar malam ya zo gaya mana rukunan kuma aikin haji guda biyar na farko yake niyya muka ce rukunin shi ne abinda idan babu shi guda daya aikin hajji ya rushe shine rukuni akwai niyya na biyu akwai tsayuwa arfa sannan ma ne yace na uku akwai kwana a muzdalifa dan da ake kwana a muzdalifa shine bayan an baro gudan wato a tsayuwa arfa ko yawwa sai a je a kwana a muzdalifa nan dole ne sannan kuma akwai na hudu dawafu ne fada kaga babban kenan ta halluri babba dawafu ne fada domin dawafi da ba kala uku ne ko yawa don da zamu san da sauran a gaba sannan na karshe shine sa'i wannan sune arkanul hajji rukunan hajji guda biyar to inda zamu tashi yau ma ne yace wajibatul hajji shi kuma abin da idan aka take yi faru bai rusa aikin hajji ba amma sai an yanka wanda mun je idan babu aikin hajji ya rusu ko wanda ya aikin hajji bai yi tsayuwa arfa ba to ya yi hajji biya da rawa amma waɗannan da za mu biya ko idan mutum bai yi zuba to yanka ne a kansa punishment din sa shine ya yi yanka bara mu bi al'awwal na farko ma da yi da ihramu min al-liqat daura ihrami a liqat bi an yadda jara da minti ya bi sai hau bayani cewa mutum ya tube kayansa wa ya labasa malabisa da sharaf ya sanya wannan kayan na ihrami da ake siya ko a tafi da shi daga gida sun ba ya nuya ka'inan sana a niyya ana cewa labbaika allahumma bi umra aw labbaika allahumma hajjata wa umra wannan abin da za a faɗa idan mutum aikin hajjin zai yi amma ne kamar turi kaga yanzu zai ce labbaika allahumma bi umratin ya ubangiji na amsa ma kiran da kai umarci annabi ibrahim ya yi shela akan dutse wato kowa ya kira wuce to na amsa wannan kira labbaika Allahumma bi umra amsawar ka ya ubangiji ta hanyar yin umara yanzu zan yi umara idan kuma kirani zai yi ce labbaika Allahumma hajjatan wa umra ya hada ya ubangiji wato amsawar ka Allahumma hajjatan wa umratan kai ya ubangiji za ka iya faɗa wannan kalmar ko labbaika Allahumma ko Allahumma hajjatan wa umratan duka yayi ya ubangiji hajji zan yi da umara wa dalika lima sabaqa fil mawaqit al makaniyya wannan irin abin da ya gabata ne akan miƙaƙi daban-daban nan gurare da muka yi da muka biya a baya idan za ku iya tunawa mun biya gurare guda nawa guda biyar inda yake su ne mawaƙi mun ce akwai zamaniya akwai kuma a me ake kiran su makaniya to mun biya su a baya to shine ma da ya ci gaba da wanda har muka kawo a biyar da yanzu ko irkul iraki يلملم اليمن تنجني وبذله ليفتا يحرم المدن haka yanzu ka yi guda uku sai ce wa kyamu jufata in maranta biha sai wanne wani ahli na jirin karni fastajin su ne wannan guraren wato guraren da ake wato daura ne kaji a kan to shi ne malai ci gaba da gaya mana cewa to to sai ce min hadisi bin abbas kamar da yazo a hadisin abdullahi da abbas ana yana cewa wa qata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ahli almadinati zalu limfa li ahli almadinati zalu limfa annabi alaihi salatu wasallam ya sanya wa mutanen madina wato gurin da za su yi miƙatin su ya zama zulhu laifa dan bayan ga za kamar daga nan da sun mutum zai fita in ya hawa rayuwa rayuwa zai na Allah ya kura ya zai yi to can bayan gari sun yi gaji ke daga Madina to zai yi fa qawluhu wa qata ga bijo fadin da cewa wa qata ai hadda ya iyakan dige hadihi mawabi'a lil ihram ya iyakan ce wayannan guraren da ai ihrami a guraren wa ma'ana tawqidi hadhihi al amakin lil ihram ma'anar da ake nufi da cewa an kiyakance an sanya wayannan guraren da ana irani annahu la yajuzu mujawazatuha abin da ake nufi baya halatta a ƙetare su su wayannan guraren baya halatta a ƙetare su da muridul hajji saboda kawai ga wanda ya nufaci yin aikin hajji aw la umrati ko umra illa muhriman fati sai ya kira mu sabon tsamanin guraren ne kamar yadda muka faɗa a baya an tare dan ma ban ɗakuna masu yawa bayan bandakuna kuma an tare da ba kayayyakin siyarwa ko mai kake duka siya akwai mutum bai tafi da irani ba daga nan dan ka je zai ka zama a ke kaya kan gidan kyauta aka ba sai kawai ka siya a wannan gurin kai a bayyana shi kuma wanda kake so iya wanda iya karbo kudin ka domin hawa hawa ne ya danganta da sata to saboda haka wa in lam yakun fi lafzati wa qata in ma ba a lafazin waƙata din ba ma da yake min haidu hiya hiya tasrihu bil wudu kai da ita din dai hiya tasrihu bil wudu ita kanta kalmar wato tana fito ma kararar da cewa waƙata din yana nuna ma wajibi ne ka tsaya a wannan gurin in kana so ƙara morewa ai na taɓa gaya muku littafin sai da za ka gane wato ko da yake ba ma shi shi ma da mun yanzu ne wannan bayani na dauka albani a zin sai ka dau ikhtiyarat al-fiqhiyya ga gane cewa bayan muhaddisi ne kuma faqihi ne to sai sai wannan kalmar ita kanta wakatan yana nuna cewa an wajabta ba wa kad warada fi ghairi hadhihi riwaya wannan kalmar ba ta fito ba tsarara ba ai ya zo a wasu ruwayoyin daban-daban cewa muhallu ahli al-madina gurin da mutanen madina za su yi miƙati wahiyar sigatu khabarin yace hidda cewa da wato yanayi na labari aka kawo ma yuradu bil amr abin da ake nufi da wannan umarni duk da labari ake baka cewa a ce ai an yi kaza guri kaza to ana zuwa gaya ma kai ma in za ka yi fa haka za ka yi wa warada aidan fi ba'd riwayati lafzatu al amr a wasu ruwayoyin har yau ya zo wato a wasu ruwayoyin ya zo da lafazin al'amur umarin da wa ran usulun ke cewa wato al'amur ya zil wudu ko al'amur lil wudu ko haka ce wannan kaida duk inda kaga umarni ya zo qur'ani ko hadisi yana nuna dole kai sai dai an zaɓi tsari wani abu da zai kawo ɗaukin ki daga wajen su wannan dalili ko kula dubura ana zamba a cikin kuntum sadiki to sai ji ana abdullahi bin umar to ga shi nan daga abdullahi bin umar anna rajulan qama bil masjidi abdullahi bin umar yace wani mutum ya miƙe a masallaci fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah min aina ta'muruna an nuhilla daga ina kace umartan mu da mu dau ihrami kayan sallah ta fito karara sai ina kace umartan mu mu dau ihramin mu wa sarah al-bukhari to wanda ya inda mu da Allah ne ya yi hadisin mun sai cewa zulo ne ba mutanen Madina za ta kalmi mutanen Iraki ya laulan mutanen Yaman Juba mutanen Afirka gaba daya ko yawa ko wanda ya kautar musu da nan to sai وترى البخاري في الفرضية فقال ما هو البخاري شي بايا baya da kiya dama kana ɗaukar littafin da abu kari in kana so gane ra'ayinsa wani sa'in daga taidin zai gaya ma mai ra'ayinsa shi ya ka yi to sai ya ce bukari ya fito da abin ƙararra faɗa da yake babu fawzi mawaƙitin hajji wal umra aka yi kawo shi a bukari babin da yake bayani akan wajabtin wato wuraren da za a ɗauki miƙati na hajji da umra ثم أخرج بسنده عن زيد بن جبير لأن يفتر سند يسرق زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله سوى shi wannan wato zai bin Zubairu ya je gurin Abdullahi dan Umar a gidansa ko masaukinsa walahu fustadun masaukin kenan yana cikin wani tanti rumfa ce amma wanda aka rufe samanta da kirare ko karbami ko gashin dabba shi ne wannan rumfa wadda aka rufe samanta nan daji ziyar yau to wala hu fusna yana cikin wani tanti wata yan rumfa dan kano biya da ma wadda aka hada hada sai tanti ko fast suke sai wadda ko to irin da wato radikun da kuma kyamaki bayan yayi wannan sai ya sa kyamaki fata'altuhu min aina yajuzu an atabira yawa sai tambaye shi yace daga ina ya halatta na fara umara ta kale yace ala farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya li ali najidin qarna yace annabi alaihi salatu wasallam ya wajabta mutanen najid daga qalbul manajid daga ran za su dauki kace alhadith wannan hadisin ba mun sai na biyu daga cikin wajibai kaga idan mutum bai yi wannan bane zai yanka na biyu almabitu bi minan kwana amina fi layali at-tajrik a kwanakin yaryari ranar da kwanakin da ake janye nama kwanakin da ake iya layya an su ne kwanakin da shirik ayyamu tajrik kwanakin da ake janye nama kamar dai kwanakin da ake kirki su a laraba a wannan kwanakin ake kirki kwana ɗaya da na biyu mu kuma yanzu za ku ruje ma ne za ka iya kai namu ka bayan wata daya sai ku jawa za ka ji li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta biya saboda annabi alaihi salatu wasallam ya kwana a mina wa rakata li ru'ati al-ibli fil bayti amma annabi alaihi salatu wasallam ya yi wa makiyaya kuma rangwame akan cewa ba sai sun kwana ba su ba sai sun yi kwanan mira ba a idan ka ce sai makiyaya rakumi ya zo ya kwana a mina da rakuman zai zo ya kwana a cikin mutane sai aka ce ya zo ya abin da zai ya koma cikin rakuman da ya kwana kan wani ya kaɗe wasu ka duba musulunci yadda yake da wayewa ya zo ya ibadarsa sai ya koma haka ibn abbas abbas din kai ba ibn abbas ba ya zo ne ba albarma gurin annabi alaihi salatu wasallam gangane da kwana a nan inda dole ne wajibi sai annabi ya ce ke ka amma sauki saboda larura ka cewa shi ya da mutane za ka ce ya kwana wani abin shayarwa kuma za a samu matsala sai aka ce ba komai ya zo ya ibadarsa ya koma saboda haka zai yi wannan yarmu da yawan nahi ya ka ce ranar sallah zo su yi jifar wanda za mu zo mu ji a ake yin jifa ranar sallah domin kowace rana da tsarin sun mai yarmu da gada sannan washe gari washe garin sallah ɗaya ga sallah ke rabu ita ma ya dawo ya yi jifa su dawo su yi wa min ba'adil gari washe garin washe gari bayan biyu ga sallah jifa shi ma sai a zo a yi jifa wayar muna yawman nafari tare ranar da za ta bi shi annabu ranar tafiya ita ma a yi jima ai da ba ku kalli kwanakin wasu za a biya ya ne ma'adu da su kamar ta ajiyar fi yawmani فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتبع وترخيصه صلى الله عليه وسلم لهم rangwamar da annabi ya wa masu kiwon raƙuma da abdullahi da abbas ibn abdul muttalib sai ne dalilul wujudi ala ghairi mafhumul mughalaba dadin usuli kenan sai ce wannan yana nuna cewa wajibi ne wanda ba ai waran goma ba bi kwanan amina bayan an baro arfa bayan an baro arfa ba za mu da ku baya ranar nawa ga wata ake arfa ranar tara ga wata ranar da muke azumi ko ko kuma suna tsayewa arfa to bayan an baro arfa ina ake zuwa a kwana muzdalifa idan aka ce kwanan muzdalifa rukuni a cikin rukunan aikin hajji ko to saboda haka bayan muzdalifa kuma ranar wato wace gari a ina za a kwana amina ko ranar sallah amina za a kwana wace garin sallah ma ina za a kwana amina wace wace garin ina za a kwana shine kawai karatu in ka je muzdalifa kai kaɗai za ku fara muzdalifa ba kowa a gurin yawwa ranar muzdalifa ranar da aka baro alfani ranar ake zuwa kwana muzdalifa ka yi rukuni biyu a rana ɗaya ka yi tsayuwa arba ka zo ka yi kwanan muzdalifa ba ne mutum in ka ce ma muzdalifa a wajen kwanan mai da kai kaɗai ba za ma su maka ba a karɓo ka za a yi wallahi in kuma an maka to ka zama a jijiyar kawai ka dawo. to saboda haka wannan shi ne to kaga alaikum salam eh idan har yanzu idan da larura da suke larura za a ga kalle da kana yawa ai mutum za a ga fatawa shi da ake tura malamai a lokacin sai a tambayi malamai a lokacin su za su kalla domin su suke ya lamul muwaqqi'in an rabbil alamin su suke sanin alimakon annabi alaihi salatu wassalam eh yanzu ba za a yanke wa kai dinki kawai wani ya dauki dalilin kawai ya rubuce amma a lokacin malaman da ake tura zai a yi tambaya wanda ya je da wata larura sai su baki masa cewa ba komai kai kaza ka je kai kaza yanzu shine amfani shi za kuskure ne babba dan taba gaya mun kwanaki da wani alaji ya taba gaya mana yace akwai wanda aka tashi a cikin layin malaman da za su bi bita yace shi ya rage da Allah ko rabin alaji ne ba shi yake gaya mun ta yace yace shi kawai ya shigo tawaga ne yace da umar ɗari wani wani dubi ka san tun da harka ce ta siyasa ai alfarma ko yawa to sai ce kaga anan idan alfarman ba ta fada kan wanda ya dace ai da sauki da sauki tunda za a amfani da sauran al'umma amma illan shi ne dan wanda ba shi da alaka da abun a turai na uku kun ji wannan shi ma in ba yi wannan ba in dai ba larura ne za a yanka na uku ramyul jimari murattaban jifa na wannan duwatsun a jiri bi an yarmi ya ga yadda ake bi an yarmi ya yawon na'ari jamrat al-aqaba jamrat al-aqaba ranar sallah jifa ɗaya ne mun san a jere suke guda uku aqaba sai ne eh jamratul wusta sannan wanne to yadda suke kenan a duniya ita ce a farko sai wuta to yanzu idan za a yi ranar sallah duk za a wuce duniya ta farko ke an kira ta a duniya saboda kusancin da kai dama a duniya ai ba kusanci yake sun madana fata dalla an gane ko su zo da haka ita ce a farko za ka wuce ta farkon ka wuce ta biyu ranar sallah duk ba ruwan ka sai ka tafi akaba ka je ka yi ba ranar sallah ba za ba ruwan ka duduna bakwai kawai ake yi ba ranar sallah to bara mu je zuwa bi tabai hasayatin wa yarmil jamarati salat to sannan kuma sai ya jebu wannan jamrorin guda uku gaba daya bi ayyami tashrik a kwanakin yin yanayi nama kwanakin da ake ne wato shanya nama kulla yawmin ba'da zawal kowace rana kun yi sharadi kowace rana ba da zawal amma a wannan kwanaki a wannan kwanakin guda biyu yake mana magana ba da zawal bayan rana ta wata ke sama kamar yanzu a ce da sha biyu da minti goma zuwa kasa to za a je a yi jifan wannan zuwa su kulle jamratin bi zama a sayatin kowace jamra gurin da ake cewa gurin jifan shi dan zai ɗebi zuwa su bakwai yabda'u bil ula to ranar waje garin sallah zai fara da jamratul duniya sannan kuma summa lutsa sannan ta tsakiya summa jamratul aqaba sannan kuma zai ji aqaba wanda yake ba ranar sallah yau ita ce a cikin an gane saboda haka ga ranar sallah ne zai yi wa zuwa zuwa 21 awa ke garin sallah a guwa guda 21 ranar sallah bakwai ne kawai mun gane yanzu wannan aka wata wa ke garin sallah su ma 20 da nawa daya sai dai mutum ya san baya iya ji ba ji ne zai dauki daya ya ware su dan za ga wasu wani zai rarraba su daban an fahimta da kyau tunda ai kaga ranar sallah akwai kaya ana sa kaya mutum da yawa da an yi ɗaya daga cikin wannan abin da zai warware ma wato a aikin hajji a ta halilin sogara da mutum ya yi wannan zai iya ɗauko shi ne aka ce ranar za ka za ana ta ke da rai mai gaye nan mai genzuna kowa yana sawa ranar sallah saboda sun yi abu ɗaya daga ciki ana yin jamura din nan kowa za ka gan shi ya zo yana ta sa kaya a ta ke da rai to sai wani ya sa guda bakwai a wannan aljihu bakwai ba a wannan aljihun bakwai a gaba dan na kasan wando wannan sabulan su in an samu matsala zai yi woyi mace jami'ar to shi ne malai yace an jabir kala ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilati yawm an-nahl na ga annabi alaihi salatu wasallam yana yin jiba akan abun hawan sa ranar sallah wa yaqulu yana cewa ni ta'khudhu manasikakum kowa ya yi ibadarsa a guri na aikin hajjin sa tare da ni وإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه domin ba zani ba wataƙila ba zan ƙara yin aikin hajji bayan wannan ba sallallahu alaihi wa sallam a tun daga nan annabi ya nuni cewa hajjatul wada yake hajjin ban kwana to saboda haka wannan shine tsarin yadda za a yi jiba kuma jiban gini ne za ka hango a ciki ba shi dan bane gini ne ibada ce za ka yi kawai sannan a ce wai gurin yake da ka je ba su rabuwa ta shiga gurin ba sai ta taɓa wannan dole gurin ba in dai ta shiga shi ke nan yayi gurin ake so ya shiga kawai shi ne ibada ka je ba ya shiga wannan rabu shi ke kuma an yi salon salon yanzu yadda za ka gaba a mutuwa saboda hawa hawa ne akwai gurin da za ka je ba ka so ka sha wahala a wannan hawa hawa ba ka da matsala to dai kuma mutum ya riga ya yi ba ya tafi za ga tsarin da suke yi shine ba a yi ba tsarin Najeriya bane da za a yi rudu a ji a dawo in ka riga kai gaba za ka dawo sai dai sai dai ka je tafiyar da za ka yi kiwo kuma tana da tsawo saboda haka shi da za ka duk inda za ko ina ma a cikin maka idan ka fara wannan tsarin za ka matasa za ka gani yara ko da ba a guraren jiba ba a guraren fitowa daga cikin harabi kawai za ka ga matasan da suka ɗiba wannan da za su yi musu aiki da ake cewa alkar wallahi suna strategy gaban da wanda suke zai ta mutane yanzu idan suka ga an yi cinkoso an yi yawa kawai sai su haɗa hannu sai su mani sai su bada wani irin kyau wanda za ka ga dole mutane su yi da sun yi wannan suna yi kawai kafin minti goma za ka guri ya ce ba za ka gona a kasa ba kuma duk yadda za ka yi wannan matasan da kake ne duk abin da za ku kai ku komowa ne mutum to dai kuwa shi da ya kace a sai daga cikin kasashe da turai ma lokacin da za a ko taron da yi sai da suka nemi wani dabara cewa wai su koya musu yaya da za su dabara wajen kwantolin yadda suke iya kwantolin mutane a lokaci guda Allah za ka hango mutu ɗauka za ka yi mutuwa za yi amma sun kace ne wannan sun sai ta gurin sun kace ne wannan na? azu sai ko ai da yawa abinda suke yi dama akwai kyakkyawan salar abinda ake cewa kan idan aikin hajji zo ko umara musamman ta azumi shi ne zaka ga an yi dan fuloyi matasa da yawa ai za ka su duk matasa ne majority kusan 85 to 90 percent gaba ɗayan su matasa ne sha takwas zuwa sama zuwa ishirin da biyar duk duni za ka ga yadda suke aiki abin zai baka sha'awa kwarai da gaske to sai ce kaduru hasan rami gwargwadon tsakuwar da za a yi jiban da ita an jabirin kala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga aka ce jiba za a yi kawai wani za a zama bai zuwa su ne jiba dan za ku gani gashi na ana nunuwa wani ya dauka gani wani har da danko kaga wannan ya dallara ma a kai kai an ji ta ya kake gani dai ga jini yana tsaduwa wallahi to sai ko dan wannan shekarar da ga wani da aka nuno duk sun kauce suna kallon saboda ya sai ya dage ya hada sai ya ranzar kuma gaske ne ba wai abun nan ba duk suka ba shi kuɗi sai ya ja da baya wani kuma bayan ya gama yawan gidan da kuwa haka wai haka wai shi ya ɗauka gidan din ne a gurin to ai gidan din ne ya sa ka kai wa da kuwa to sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramal jamrata bi yusri hasal khalifi na ga annabi alaihi salatu wasallam ya ji ku jama'a da kwatan kwatin tsakuwar tsindan ku ɗan karamar tsakuwa da ake za a jikin wato makaɗin eh a cikin wanda ake sawa ɗan karama an ibn abbas kala kala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gadat al-aqaba annabi alaihi salatu wasallam ya ga ya mun waje garin sallah shine gadat al-aqaba ba yau ya ji ba aqaba kaga ranar sallah waje garin da kenan wa huwa ala rayi nabi yana kan abin hawan sa din ke hati annabi ya ce zu ulqutli je ka tsinto mu ni ne tsinto masa duk dan goyi yace falaqatu hasayatin min hadha al-khadfi sai na tsinto masa takoyin daga irin waɗanda za a yi ake jifan dan godin falamma wada'atuhu annabi yadi yayin da nazo na ba annabi alaihi salatu wasallam ya rike sa hannunsa qala bi bi amsali haula sai annabi ya tsiri da irin wayannan za ku rika jima wa iyyakum wal guluwa bihi na hade ku da wuce gona da yayi a ji shine guluwi duk abin da Allah ya ce a dalla raka a wurin kai biyar kai guluwi an ji ayi ku je kai hudu kaje ya kai baka gaje wa kai guluwi yawa shine mujawazatul haddi sai ya ce to fa inna ma halaka man kana qablakum bil guduwi bihi abin da ya halakar da wanda suke gabanin ku shine wuce gona da irin sa addini aikin kawai kenan ai zama da iya wanda da suke jin sun isa shine suka ce in majana al'ada ba sai dai sallah to a guluwi ne wannan guluwi ne in jinin sauro ya taba ka ya taba kayan ka ba za ka yi sallah ba ji ban ji sannan kuma suka je suka kakkarye haddasa abai ga jinin a jikin suka yi sallah don hauka ai shi ne matsalar guluwi kenan shine wani ya yi mamaki a cikin magabata ya ce abin mamaki wai wai mutumin da ya je kake ɗaya daga cikin sahabbai ko kake manyan almajiran annabi alaihi salatu wasalam wai shi ne yake tambaya akan hukuncin sauro jinin sauro a cikin riga haka wani daga cikin magabata yake faɗa shi ne yake tambaya akan jinin sauro shi lokacin da suka je suka yi afka wasu wannan jinin ma ba sa ta kansa to shi ne yake cewa guluwi wuce gona da yiri addini ko shakka babu yana kai mutum ya baro kafiyatu rami to ya ake jiba wa adalul hasa da kuma adadin takoyi an salim bin abdullahi annabi da umar kana yarmin jamrata duniya abdullahi da umar ya kasance yana jiban jamra ta kusa ta farkon ne ita ce jamratu duniya da muka faɗa da bi sab'i hasayatin da tsakon kwani guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasad yayin da zai je ba kowace zakuwa yana cewa Allahu akbar haka ake fada kowace zakuwa ka tashi je ba ya ce Allahu akbar thumma yataqaddamu fa yusawu thumma yataqaddam sannan sai ya danyi gaba fa yusil sai dan zikin da ya dan da shine fa yusil bayan ya ba gurin sai dan da fa yaqumu mustaqbilan qibla sai ya tsaya yana mai fuskanta alqibla fa yad'u ya addu'a kun je da ake wa yad'u ka tsaya kai addu'a bayan kai ba na farko to da ka dan ba gurin dan kaka tare mutane sai ka ga ka daga hannu kai ta roƙon Allah kai ta ga yawa Allah bukatun ka malam ba iya ka ba in maganar da ka san kana da ita kawai ga yawa Allah Allah ya zama yin tarasta su'alu ko wa bunayyu adamu hina yasalu yabdu haka imam shafi yake faɗa saboda haka Allah zai yake ka roƙe shi Allah yana son roƙo mutum ne baya wa yarfa'u yadayhi ka daga hannu kuma wa ya ƙumu ɗawilan ka tsaya tsawon ana zo ka ɗan tsawon lokaci karkai gaggawa don kago suna sauri za su tafi kawai abubuwa ba ruwanka ka ɗan tsawon lokaci kana addu'a sun mai yarmin jama'ata za ta la'aka ba ta min baɗin ilwadi nan ne a ba nan bane sun mai yarmin wutsa ko sannan zai je je fita tsakiya sun mai akudu za ta kima sannan zai ɗan yi arewa kaɗan shi ne hagunsa ya dan yi kadan wa yusilu shi ma nan zai dan ƙara dakatawa fa ya kowa mustaqbilal qibla ya tsaya yana mai fuskanta alƙibla sun mai da uzan nan addu'a kun ga kowanne jifa ana addu'a wa yarfa'u yadayhi ya daga hannayensa ya ku- wa yaqumu tawila ya tsayawa doguwa sun mai yarmin jamrata zata al'aqabati min batin alwadi sannan zai je je wannan aqaba din da aka je ba ran sallah ta karji wadda take a batin alwadi wala yaqifu indaha amma kada ya tsaya a nan shi ثم ينصرف sannan zai tafi wa yaqulu haka za ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu sahabin abdullahi da umar yace ni ma haka daga annabi ya rayu idan ka je kai wannan bawo Allah shine za ga mutum Allah yana mai ta masa ba domin ya roki Allah ne ne ta masa duk bukatun da ya ga wa Allah shine za ka ka da da tini ji ma zuwan ta goma wani ya ce ma jabiyar wani igirin wani talatin domin wannan gurin ba na wasa bane in dai Allah ya yarda ma ka ji kawai Allah kuwa da abubuwan da kai bukatun ka gaba ɗaya ka faɗi su za ka gan su وقت رمي يجاج الجبل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر نادى النبي عليه الصلاة والسلام ينا يجيب رانا صلى ضحى لوكتين هنجي kun ji wannan lokacin ko amfanin wannan karatu idan ka yi yanzu lokacin yanzu wallahi karka yi za ka yi kawai sai ka ga duk abubuwan da za a yanzu tuno su za ka yi ba wanda dukkan mu nan ba su da su ba san me za ta haifa ba kai baka sani me yaushe za ka maka saboda haka bai kamata ka yi wasa da karatu zuwa maka ba to sai yace ranar sallah yadda ake yin sa dole ka yi shi alamar sirati lokacin walaha kafin zawali ke ake yi wa amma ba da zalika ba ba da zawali kin amma na wace gari da wace gari sai rana ta ta bar tsakiyar sama a ga wannan karatu dole mu sani don kan mutum ya goyi yari mai yanzu saboda haka ranar sallah lokacin wala'a ake zuwa ce ba haka ba wace garin sallah kuma bayan zawali za a yi je a yi jifa kuma daɗinta ba za mu ji sai ne wa yasta biyu wakatun ramin ilal masa lokacin jifan zai ta tafi a har yamma tun daga wannan zawalin har yamma ana abdullahi bin abbasin kala كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى annabi alaihi salatu wasalam ya kasance ana tambaye sa ranar sallah a mina fa yaqulu fi la haraj ya ake mun yi a karatun mu na zira ranar lahadi ai mun san ziro wasu abubuwa guda wajen za ku iya tunawa da Allah ya ce sun bal ya kabu ta fasahu mawlihu nuzuran mu ya tsawaku bil baitil atiq a daidai wannan gabar mun faɗi cewa yadda ake yi ne abu na farko idan an zo za a zo a yi jiba haka ne a ranar sallah daga jiba sai ne sai yanka da yanka daga yanka sai ne aski daga aski sai ne tawafu ne ba ka gama gaba daya sai annabi yake to duk inda a guda hudun nan idan da za ka yi daya to ya halatta ka yi komai amma wanda saduwa da iyali ka ta gudu sa kaya ka tura farce ka sa turare ko duk abubuwan da aka hana kawai nan za ka iya yi to yadda ake so ka yi biki ne a jiran nan daga jamratul aqaba kana jifan da zai ka zo kai yanka daga yanka sai aski daga aski sai na uku hudun tawaful ifada to sai a zo a yi annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah a tambaye shi a ce ya rasulullah ni ne da na zo sai kawai na fara aski kun gaba ya yi tsallake ya gaba na uku ko ya ce kawai sai na yi aski sannan na zo na yi yanka sannan kuma daga yanka sai na zo na yi jiba sai annabi ya ce lahara babu ne na'am na'am har yanzu za a yi yana nan a ciki amma wanda suke yanzu misali ya to mu ɗauka ma da za a yi a ɗauka da jidin kamar da mai tamatirin ai kaga sa'i a sa'i shi idan ba manta ba alaji ai yana cikin wato arkan ko guda biyar da muka lissafo yana cikin arkan yawwa saboda haka shi wannan rukuni ne shi za ka ware shi yake zaman kansa amma wayannan abubuwan guda hudu da muka lissafo ta su ne za su ba mutum tahallulun sugura damar wato saka kaya da da bai ba da zama yanke barci da za ta nare to abu da dai na farko shine wato ya fara yin jamra to da ya zo da yi jamra ba sai wani ya zo ya tambaya annabi alaihi salatu wasalam ya rasulullah ni ne da na zo kawai sai na fara yin wato sai na fara yin yanka sannan na zo na yi jamra sannan na yi aiki sai annabi ya ce la har ba wata tambaya da aka yi annabi a irin wannan a tarihin wacce aka yi face sai ya ce ba da yi kun fahimta da kyau wanda aka fi son shine ka yi sa a jere ka yi sa a jere amma idan baka jera ba ya yi na'am ayi mari na shin kwarai da gaske kwarai da gaske na ai kaga dama daga nan ai alhaji za ka ga a wannan kwanakin ga alhaji za a baya zaune za ka ga allah allah suke wani wannan kira mun sunan da yi kwana biyu a jikinsa misali ko uku to wannan abu rashin sa turare wani a ko awar kawai damuwa yake zai ga kowa da yake jikin sa sai ga jikin sa na bugawa to Allah Allah yake sirri ya je wani fatan sa kuwa za ka ji saurin fitowa yake gashi saurin fitowa yake haka to da ga kawai wani da turare zai fara yana yin da hannu ne na farko za ka ga ya yi turare inda yake ya zai ya ji ta kafin ma ya je ya tura kaya na'am kafin ba ya je ya kaya zai fara da wannan to mu je zuwa to shine yake cewa fa ta'ala rajulun halatu qabla an azbaha wani ba Allah ya rubuta min shi yace nayi aski kafin nan yanka fa kana sai annabi yace izba wala haraj da kuka yankanka babu laifi tsari yake ramaju ba da ma amsaitu wani zai ji ya rasulullah wala riga na yi jiba sai da yamma sai dai jiba faƙala sai annabi ya ce la har sai ma ba ne shi ke wannan matsala a yi mun gaba da ita ko sai ya ce tambihun faɗakarwa wala budda an taka a kulla hasatin fi hauzin jamra babu ne babu makawa kowace tsakuwa ta bada cikin wannan kwarin cikin tafkin nan na wajen liba ramin ake so ya shiga kawai a kula da kyau ba wai so ake wannan bangon da kake gani ne ba lalle sai ka buga ya ta koyewa kawai ya shiga ramu ga nan za a gani haka kawai ya fada shi ke sannan zai yace tabawul istiqarafi duk ɗaya ne wato istiqarafi ya ji ya tabbata da bangon ausa da da ba da zali ko ba ya fada bayan haka ya fada cikin ramu bai jibu alal hajji an yi sayyibal hasa ila audil zamra wajibi ne misali idan ya zo jebawa bai fada ba to wajibi ne ya tabbatar ya yi wajen jebawa a cikin wannan kwarin ya tabbatar cewa abin da ya jeba ya yi daidai shi ne an yi tsarkuwai ba da zamto wato ya yi daidai ya dace da jebawar zuwa ga wannan kwarin na jiba la ila al'amudi shafi ba ba zuwa ga wannan gidan da kuke hangowa dogowa ba dole sai ya kai gan ba فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى wannan amudin da kuke gani katon ginin baki ba a gina shi bane wai dan a jibe shi dan a nuna ba alama ne kawai bai gina abin jiba ba kawai ya fada cikin ramu ka je ba ya shiga ramun da shi ita ce ibada walaysa huwa mawdi'u rami ba kuma gine gurin jiba ba wa inna ma buniya li yakuna alamatan ala al-jawra shi ke an gina shi ne da ya zama alamar gurin jibawa amma ba shi bane wa mahallu rami huwa al-hawd huwa al-hawd gurin da za a je je ba ku shi ne wannan tafkin falau darabat al-hasab bil amud inda za ka je ba inda mutum zai je ba sai ya samu wannan amudin wannan gidan da ya je ba shi saboda karfin jiban da dutsen ya je da shi gurin da ya dawo je wancan ya dawo saboda za ka wasu da ƙarfin za su wuga to da kaje ba kawai sai da shi wannan gidan shi ya dawo to shine ma da yake wa ara sai ta shi sama wa lam tamur ala al-hawd bi shigatin tabkiwa lam tujzihu yace hakan bai tarwa mutum ba sai ka tashi wannan dutsen da kaje ba yaje har ya tabo gidan ya dawo kaga ina ji ba ya za a ce ai wanda ya dace sosai inda wanda zai ji ake a zo a ce duk wanda ya je ba ya taɓa wannan abin ji ne ya ji a ga duk wanda ya taɓa duk wanda ya je ba ya wuce gurin ai ne ba ko duk da cewa jifan sa ya wuce da wani amma in ka jefa ya taɓa wannan ginin ya yi to inda za ka jefa ya je ya dawo bai ba inda ke ɗan ɗin ne ai da za a ce ka dace tunda ka kwana ba ko ba haka bane to zo da haka ba ke ɗan bane wurin ibada ne kawai ai haudin kamar misali yanzu a ga yadda ka ga wannan ginin a tsaye to daga nan gurin zuwa eh misali shi yana can daga nan gurin zuwa gurin gaba ɗaya ramin kawai ramin ake zo shi nan kuma inda za ka ga mutane katan gashi haka kawai zo ake ka jefa ya shiga cikin ramin kawai ba wai ginin ake so ya zubo ba amma ya zo sun daji sosai a haka wajen sun kai rashin za a wasu sun yi haske a fasa musu kai ko karamin ne wani ya dace ya ta karkare ya zalla wa mutum a cikin kansa sai sai ya bashi zaman fara ran fata sai ya bashi yoyi za a ji za ka yadda in ka koma ka yi burawu ka ga yadda suka dauka abubuwa wurin jiba ka ga yadda aka dauka ka yadda a da mace mace ake yanzu ko babu wannan gaskiya an zaɓi zargi kwarai da gaske ai guri mafi wahala kenan ai da a aikin hajji ko da ta shi ne gurin jiba mafi wahala guraren da ake mutuwa a ba wata shekara da aka yi aka mu mutu ko duk da cewa wannan cewa aka yi mutanen iran da suke shiga biyuwa suke dawowa suke kaya dole a mutu musamman ranar karshe kowa yana zo allah allah eh ga masu kaya ko sai da wani ne ba ba da kansa kawai da turmuje ka kuma shi a tawafi ko taron aikin hajji in mutum ya je kasa to wallahi sai dai sai da Allah yi sai da Allah yi in dai mutum ya faɗi kara Allah ke eh to wannan shine to shine ma da yake fa'ida ne ga wata fa'ida fa'ida rawa al-hajj jamrat al-aqaba idan al-hajj yayi jibar aqaba duha yawm al-adha a yi ne ranar sallah ba kadi ta hallala ta hallulun awwal shi ne bayanin da zai tsaro wato ya fita daga yanayin aikin hajji ya warware aikin hajjin sa warwarewa karama awil asgar ko kuma karama ta farko ko karama eh ta farko ko karama sai ce bai illu lahu kullu shay'in fi wan nisa komai ya hada ta gare shi amma banda an nisa saduwa da iyali saboda da yi ba tawafu ne fa ba kuma ya halatta banda taruwa da iyali an bi da abbas ne kala abdullahi da abbas yace idza ramal jamrata idan yaje ku jamra baga da halalahu kullu shay'in illa nisa kuma ya halatta a gare shi amma wanda taruwa da iyali kila sai aka ce da jiwa dibu har sa turare dan Allah amsar bata fita ba ka san aka kun kana koyarwa sai kai hakuri ka duba ka gani yace komai amma zai ce har da turare kana ne yace amma ana fa kadar ayyuka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to ni dai tunda bayanin da yayi riga ne yace ni dai kam umma ku fa zo yake yace naga annabi alaihi salatu wasallam ya tazammaku bil miski yana shafa cikin da miski a faɗi bul huwa shi ma zai mata bayani shi ma turare ne ya mayar mata da ke hadi ya bi tilka yace shi ma turare ne fa idza nahara wa halaka idan mutum yayi yanka kuwa yayi asi thumma nazala ila makka sanne ya tafi makka fada ba gaji magana da alaji yake yayi tawafi wa sa'ayi sa'ayi shine magana da alaji ya dawo fa qad qada tafasahu to shi kenan ya kawai da jinsa da Allah yake sun bal ya fadu ta fasahu wa li yakunu zurahu wa li yatawahu bil bayt al atiq sai kawai da jinsu da cika alƙawarin da suke na layya cewa wani ya ji da yanka rakumi uku wani ya ce hudu wani biyar to shi ne to sai ce wa kammalu suka hu kuma ya cika ibadarsa wa tahallala tahallula kullu yana yin wannan yayi tahalluli ya warware aikin hajji gaba daya ya fita Na'am. Da za a ce wata rafifin da aka ba da cewa idan da shi na gabatar da wani Ina za a ce idan ka gabatar shi ma ya yi Heman, yana ciki. Duk a cikin wannan zauren duk wanda ya yi guda ɗaya a ciki ya yi da hallo a tsibira. Kawai da ya kubura mani sai ya yi tsawa ku da ya fara. Yawwa. Na hudu, kaga idan bai samu wannan ba me zai yi ma yanka na hudu da wabu da wada hajjin bankwara dawabun bankwara ana yanka dawabun bankwara malam idan mutum bai ji dole hankalin ka zai tashi kaga za ka yi bankwara da ka'aba ga ta kana ganin da kurukuru wai tafiya haka in ka tafi ba za ka dawo sai Allah ya yi ka kuma da dawowa to shine sai a ce dawabun bankwara لحديث ابن عباس لو الحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عادين بالبيت an umarci mutane ya zanci karshen alkawarin su da ɗakin Allah shi ne wa karshen alkawarin su da za su yi shi ne zanci da ɗakin Allah za su illa annahu qufifa 'ala al-mar'ati al-haid sai dai matar da take al'ada kuma za a tafi wannan matsalar mun warware duk a baya ma ba ma a nan ba ko kuma za a tafi kun ga aka ce to ita an sauƙaƙa mata mun warware matsalar nan za ku iya tunawa ko yawwa na'am tunda a yanzu a aiki sallah a maka za ka zauna a maka ne kake zuwa sallah harami baka ji har tambaya kike ni na ga wanda suka rika tambaya shin misali flight din su sun tsammani ne dokar ke kaza sun kuma yi tawaful wada shin ya halatta su koma sallah harami ko bai halatta ba akwai duke wanda za ka ga sun damu da addini suna wannan tambaye su ga shi za a kuma sallah ka san duk wanda ya je kwaɗayin su kawai ya sallah a harami za ka ga mutum duk tuban da ya gaba harami sallah sai dai mu ɗan zuwa shakatawa ko za ka yi na ga yawon ka ko wanda na ji a lissa yana cewa yana cewa jira wanda fa da yau da harami kwana ko hudu ko biyar wai rabanta da harami inda ya yi umara kawai ya doke yi kawai wato ne saboda ya haɗu da yan gayu yan birni da suke cewa zuwai wai hoton din da yake cikin maharami ne ka ji ba ba a zaru tauri da yake ba a hinkir ba ba a kira zan ba wai amma harami ya biya dubu kaza yana kwanta a bayan gari wai amma yana harami ai so kake karka sallah harami miliyan ɗaya za ka biya kwana ɗaya shine ko dubu ɗari bakwai misali can cikin daru tauri nan ne kake a harami amma ni har yanzu abubuwan da wasu ke ta faɗa cewa ko a nuna ma can da wani kare a manzo wai a nuna ma ka ce wa kullu ha haram a a ba ba karamin uwar abun akwai su kam akwai wanda za ka suna ba wannan ne eh wanda ko yan ba wannan ne kawai suna so su yaudara alhazai zai ce ma harami ne ka biya kuɗi da yawa a baka wani kamar ba a nan ne mu zaji ganin albasa a kai kana ibawa wai a ce wa harami ne sai ba ka shiga mota in za ka zo harami wai zai ce a karka sallah nan kuma da yake kun san su ko duk talabijin din su kana bujewa za ga haramun kake kallo abin da yake faruwa to kawai sai mutum ya tsaya a niyyar ka sallah a naibawa ana sallah a gindin albasa yana yi a naibawa wai a harami zai waje yana bin su da rai a talabijin an shi ne abin da wani malamin ya ce da wani ya tambaye ya ce akan maka lawo shi ne halatta za mu iya wani saudiya sallah ya ce ya ce ya idan sau ya kawo gurin ba shi ke na wata wai shi sallar da ake dabuwa a rediyo zai iya wani ya ce in dai sau ya kawo gurin ba komai za ka iya sai kawai ya wuce. na'am kai zan tambaya yanzu ni ma tambaya da mu a yi da sun yi da wako da su za su kuma koma sallah a yanzu suka kai sallah a yanzu sun yi da wako abin da ake so ya zama na ƙarfi ka fahimta ko idan dai ba misali dan akasin da aka samu na ɗan lokaci kankani ne gaba ta yi zakwa amma idan da za su koma saboda kwaɗayin sallah ka fahimta da kyau ko sai rajo sai wa ke gani sai ne ma da yake ji to zai fara zai da wako da inda yanzu wancan ya warware yanzu ba su ban kwana ba don ban kwana shi ne ka tafi mutum da zai ƙara ganin ka ko ba haka bane to kai ba ban kwana kai ba na kuma dawowa wani irin ban kwana ne jori comedy da nake gani ko wani ba indiya ya zo raka yarsa mijin da ne da mu da ita da ya zo idan ta zo mijin ya gaba tana jira da ta ga mai gidan amma ya fita zai tara da gudu da zo da ya hoke sinsa sai ta kuma koma amma ta zo wai da gudu sai da aka yi haka sai ta yi ga wata kuma dawowa ta yi ba gudun da biyar a nan shi da tana dawowa ya ɗauka kamar ya rika buga wata wanda wata irin bankwana ne haka shi da kuke kuma dawowa shi kuma dawowa to sau da haka bankwana idan ya warware to kamata ya yi kai na ƙarfi wanda daga jiki ke amma idan mutum ya koma ba laifi ya domin kwaɗayin sallah ce ta kai sallah raka a yi a can ci daidai ne da sallah dubu ɗari da wani gudu to ita mutum zai kwaɗayin ya koma ya raka a yi a can idan warwar tafiya ka warware ba yau bane ka koma ka cigaba da ibada ka domin tawafi ai kawai niyyar ce ta bamba ta bambanta da ba kullun kaje kana tawafi kawai yanzu ka yi niyyar ka yi ban kwana sai kuma abin ya zanto ba haka bane ba komai dan ka koma wallahu a'lam to kaga wannan shine na biyar alhalqu aw takfir atti kwalkwal aw takfir ko kwalkwal ثبت الحلق والتقدير بالكتاب والسنة kwasfam kwalkwal da kwasfam zai ya tabbata lokot kenan ya tabbata a qur'ani da hadisi wal ijma da kuma ijma'in malamai qala allah ta'ala domin allah ya faɗa la qad sadaqa allah rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in sha allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqaffirina la takhafun lokacin da aka zo za ka shiga maka aka hana annabi alaihi salatu wasalam shiga shi da tawagar da ai ka go da yana umar didi dunowa annabi alaihi salatu wasalam wannan ayar cewa ba kai kai mana alƙawari cewa Allah ya tsira mu didi annabi yace yana nan har yanzu alƙawari cewa Allah madaukakin sarki ya gaskata manzansa ya gaskata mafarkin da manzansa yi na cewa mafarki ne na gaskiya ne mafarkin la darkulun al-masjid al-haram Allah yake na rantse da zaki na sai kun shiga babban kowa to daki mai albarma shine makkan da aka hana su zuwa in sha Allah da yarda ta inda Allah annabi yana gaya wa sahabbai wannan dangin akurkurtar da su amini na kuna amintattu muhalliki na kuna masu yin kwalkwal ru'usakum kuna masu acce kanku gaba daya wa muqassiri na wasu kuma su tsaye kanku la taqabuna ba ku tsoron komai yaushe wannan alƙawarin ya tabbata ran da aka yi ran da aka yi wata umarka amini da muhalliki na rubuta kuma muqassiri da la taqabul haka aka shiga makka wa ana abdullahi bin umar anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace allahumma arhamil muhalliki allah ka dukan masu yin farkon qalu sai zabai suke wal muqassirina ya rasulullah hadda ba fi lokot farkon ma qala yace allahumma arhamil muhalliki allah ka dukan masu yin masu yin farkon قالوا كتي والمقصرين يا رسول الله حد واجين فصل قال يجي والمقصرين انا وجي يجي تو حد واجين فصل amma wannan fa ya shafi aikin hajji saboda a wajen aikin hajji kuma zai zama sima ce da alama ta kawari annabi ya ba da alamomin da yake zaku ga suna yin kwalkwal wannan da na gaya muku da cewa masu raina da ibada za su zo ga sallar ku raina da su ɗaya daga cikin alamomin su waɗanda suka wuce suke tawaye suka koma daji kirka da yana ali rika fama da zabun addini ne su kuma majoritin su jahilai ne shi za illar mun Allah ba addini to yana janyo wa mutum ya dauki aqida ta kawai duk abin da zaka ba Allah da shi to kai kokari ka san shi to aqida kawai kenan to annabi yace ɗaya daga cikin alamomin su yace shine za ka ga suna yin kwalkwal kuma a lokacin askin su ne kawai shi za su yi ma ba tafi makaruhi in dai ba ba ka da lafiya ba mutum yana da kuraje a kansa ko wani abu kar mutum ya yi kwalkwal idan mutum ba shi da lafiya ko a motsa ne mai yawa wannan larura ne amma wanda aka fito har yanzu an fito shi kansa shi kuma wannan godiyo ina yin ban manta ba a cikin alamun da ya kawo a cikin iya usunna wa kuma da bid'a sai da yi magana a kansa kan maganar kwalkwal din to tunda shi kuma duk wani abu da zai zama alama ce ta wasu to ka kamata ya ka kauce wannan illa alama da ala darurat illa rura ce ta gindayo to wannan kuma wannan shiri to saboda haka alama ce ta zuju suna raina sana da ne za su rika fita daga cikin addini kamar yadda wato kwari yake fita da kibiya take fita daga cikin kwari haka suke fita daga addini yamruquna min ad-din haka annabi ya bada misali suna fita daga addini saboda wato wannan abubuwan nan sune a gurin su farko duk wanda ya sabo sau daya khalidun mukalladun jinna wallahi ko ya tuba Allah a gurin su ko ya tuba da addiya da wama wuta wannan da irin aure idan mace na al'ada duk kaga yanzu a gurin kawai ai duk ba mai jahala su ba a kuskure a nan yanayin kwata-kwata ba ƙarya ko wani abu ko ina gaba ko kuma dalilin su ta biyo man ya Allah saboda abubuwan da yawan su wata daga cikin su za ga jagororin su gaddawa ne ban san addini ba za ga wani in ka taba gidi ta zuba yana tilawa ala zan ma ne gangaren amma kuma bai san ma'anar abin da yake biya ba ko kuma a ya sani ya ce iya wannan ma'anar zai tsaya a kanta to yi shine abin da ya wace illa da yawan su ibn abbas ya je ai ya buga da su a daji suka koma daji suka tare yaje yana jan aya suna da ya kawo kaza to dai ban dalilin su shine wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu sai suka ce yudkhiluhu naran khalidan fiha wai take dalilin wa lahu azabun muhin saboda haka ƙarya ko mutum zauɗe ya taɓa yi don wuta ne ko ya tuba Allah ba zai karba ba wannan kaga akwai gyara kare kuwa alaikum salam aikin hajji a aikin hajji a aikin hajji kwakwaran kwalkwal ya fi kwalkwal har yanzu yana nan hadisin yana ne na aikin hajji a daidai ka sani cewa kowa addu'a ta haushi ai abin da zaka ga cewa shi wancan sai da aka yi ta neman albarba ka ga shi to Allahumma Allahumma rahmil mu'allikin Allah annabi da zai sai kuma wai mai da Allah ka gafarta wa Allah ka rika ba zai arki masu arki gaje su duka sai kuma wanda suka yi kwaskwas za su har da ma masu kwaskwas annabi ya ce Allah dai ya kan masu yin kwaskwas har da masu kwaskwas dan dai a rahu yace to har da masu kwaskwas din ma kana su ka fahimce ni yawwa saboda haka duk suna da falalar amma wa'in ne gaba ai kamar a wanda hadisi ne da za a ce man abaru ko me ya sa dalilin da ake bibi da uwa saboda wai mai tawar da annabi ummuka sun ma ban yake sun ma ummuka sun kamar ka ce to abba fa abba fa ana da ya ga ne to da abba fa kafin jin ko jini wa qad ikhtalafa jumhurul fuqaha fi hukmihi jumhurul fuqaha mabiya yawan malaman fiqh sun taba akan cewa akan hukuncin wannan a sun yi sabani kai akan hukuncinsa fa da ba akarum ila annahu wajibun wasu da yawa suka taba akan cewa wato wajibi yujibaru tarkuhu bi dami duk wanda yayi ji za a tilasta mar shine yujibaru za a tilasta masa shi za ki ce wata yan aqida wata aqidar kuma jabariya wanda su a aqidar su shine idan kai sabo Allah ya kama ka to ya zalunce ka duk wanda yayi zina Allah ya ma azaba ya zalunce me yasa wai saboda Allah shi ya tilasta ma kai inna lillahi wa inna ilaihi a gare karanta fira ka karanta fira ka ji ka ji abubuwa kala kala yan kadiriya kuma su kuma suke zama kijiyar su eh su kuma suke zama kijiyar su su da bariya duk abin da kai in Allah ya kama ka bai kyauta ma ba ya zalunce ka idan kai alheri ji ya tilasta ba kai in kai tiyawa ji ya saka su kuma kadariya zai tsara kijiyar su kawai duk abin da zaka yi sai ka gada ba ba ruwan Allah ka ikon ka ne su kuma kin da yake a bare ko ai duk gaba ɗayan kaɗai ko akidin za ka zurfa ko akidi ne da ran karka hada su da ida annabi kira su ma magudawar wannan al'umma majusu hadi al'umma me yasa saboda majusawa majusu zuwa akidar su shine idan mutum ya yi alheri wai Allah da ya tashi halittar mutum sai ya takuɗa shi har sai da su idan kai a yayi to an garan hasken jikin ka ne kana yin ne jaru kuma sai bangaren duhu ne to me bambanci shi da annabi ne shine majusa al'umma kadariya ba kadariya majusu hadi al'umma kafo ne da yake na ce kadiriya ni ba kadiriya ne kadiriya ne ce dan ka zo wani zuwa zu ki fafiyar akida yanzu wani da ba jira yake irin ya zabo da kullum sai hadin alaihi kana magana zai yi sai kaji kaza yawa to sai yace eh yuzmaru tarkuhu bi dami wa za ba ce shafi'iyya mazhaban shafi'iyya wato kuma suka tafi ila annahu rukunun min arkanil hajj gashi suka ce to rukuni ne ma daga rukunan aikin hajji shi kuma rukuni ne wanda yin sa rujewa yake idan ba yi zuwa mazhaban shafi'iyya aski rukuni malai ce wa sababu ikhtilafihim huwa adamu dalil ala hadha aw dhaka abin da yake yake zabarin rashin dalili akan wannan ko wannan duk biyun da aka kawo kama akbara ni bi zalika shaykhuna malai yace kamar yadda babban malamin mu shaykhul albani ya bani labari ji malam domin shi wanda yake wannan littafin dalibin malam Muhammad Nasiruddin Albani yace kamar yadda ya bani labari rahimahullahu ta'ala Allah bada kuje dargi wa zarama a lokacin da ya tsika shurutul qawab za mu tashi zafi mai zuwa insha Allah ta'ala awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya dauke sarki ya yi mana muna roƙo ubangiji da suna yin tajawawa da gogon da wanda kuka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata shi wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi muna roƙo ubangiji da suna yin tajawawa ƴan uwa da za su yi jarabawa da wanda suka fara Allah ya tallafa musu Allah ya taimake su Allah ya riko da hannayen da ya ba su ikon rubuta abin da aka tambaye su muna rufa ubangiji da sunan da kyawawa yan kasuwan mu Allah ya shiga al'amuran su ma'aikatan mu Allah ya dafa mu waɗanda suke neman aiki Allah mana wuce zargi ya basu muna rufa ubangiji da sunan da kyawawa waɗanda suke neman aure da wanda aure su ko da gaba da wanda aure ya sa ta a gaba da wanda suka sa aure a gaba da Allah ya tallafa mu. Thank you. duk ba da adali kabbara harama ba mun yi bayanin da baya ba ko cewa ko dai a daga hannu sannan ya kabbara kuma ana daga hannu ne daidai wato kunnuwa ko kafada sannan kana da salo guda uku ko dai ka fara ka daga hannu da kabbara daya ko ka fara daga hannu sannan kai kabbara ko kuma ka fara kabbara sannan ka daga ka gane a tsaye yawa Allahumma amina bi awdanina a ji na gane da yake ne da masu bankare yau yi da rage abin ga inda ake daga hannun kawai ka bari da duk wani abu da za a yi da hannu na taɓa ba da misali a baya ma cewa bayan an yi haka ka ga wani yana da haka da hannu ai mun taɓa ba da wannan misali cewa wasa ne da sallah kawai da an saka sai a dawo da hannu a dora a keji idan wato sallah za a yi tsakiya اللهم اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in baka manta wani muka zo wannan gaba a ya mutane da kai ne da